لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناكم الوعد فأنجيناكم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa yada fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 27 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 23 ga watan a shida shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisinmu na goma sha biyar a majalisin tafsirin alkur'ani mai girma wadda kuma shine darasinmu na biyar a cikin suratul qalam a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul qur'an da ke nan wuntin dada a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan aya ta 34 haka ne ko a aya ta 33 yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 34 fadin Allah ta'ala inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta Allah ya samu dace malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im Allah yake cewa lallai ya tabbata ga muminai wato mut- wato al muttaqin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah wadda ke yin abin da Allah ya ce su yi kuma suke nisantan abin da Allah ya ce su bari wannan shine taqawa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi abin da aka ce kayi kayi abin da aka hana ka kuma ka nisance shi gaba daya to waɗanda suka siffantu da wannan siffar waɗanda Allah ya ce su yi suka yi Allah ya ce su bari kuma suka nisanci abin gaba daya lallai suna da inda rabbihim a wajen ubangijinsu suna da jannatin na'im akwai aljannatai na ni'ima na zama na dawwama Allah madaukakin sarki ya yi musu tanadi ya yi musu alkawari duk wadda ya kiyaye dokokin Allah ya bi dokokin Allah Allah ya ce ya yi ya yi ya bari ya bari Allah ya ce to ya yi mishi tanadin aljanna wannan ya sa za ka ga mafiya yawan wajaje a cikin alkur'ani in Allah zai yi bayanin masuwa ya tanaji aljanna sai ka ji ya ce ya tanaje su ne ga muttakai masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu yin abin da Allah ya sa su da kuma nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane su daga shi sa nan Allah ya ce inna lil muttaqina lalle yana ga masu tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu jannatin na'im suna da wato aljannatai wadda suke na ni'ima wannan bayanin mun yi shi a lokacin da muka karanta innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir a cikin suratul mulk suran da muka wuce a baya da haka dole da ke son aljanna yake son tsira a duniya yake son tsira a lahira dole ya kiyaye dokokin Allah in Allah ya ce masa yayi yayi in Allah ya ce mishi ya bari ya bari kar yayi wasa da dokokin ubangiji kar yayi sakaci da bin dokokin Allah Allah ka sa mu zama masu tsoronka daka siffantuwa da siffa ta tsoron Allah siffa ce mai girma wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya siffantu da siffa ta tsoron Allah ma'ana ya ƙara akan tsoron Allah da yake da shi farkon suratul ahzabi Allah ta'ala ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu taqilla يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan manzo mai daraja ya kai wannan annabi mai daraja ittaqilla ma'ana ka dawwama akan tsoron Allah da kake da shi dama kai mai tsoron Allah ne to ka dawwama akan tsoron Allah wala tuqil kafirina wal munafiqin kar kai biyayya ma kafirai kar kai biyayya biyayya wa munafikai inna Allah kana aliman hakima lallai Allah madaukakin sarki masani ne kuma Allah mai hikima ne akan dukkanin al'amuransa daka Allah ya umarci annabinsa da ya siffanti da wannan siffa ta takawa kaga ko siffar ba karamar siffa ba ce a ce mutum ya siffanta da siffan tsoron Allah Allah ya ce kuma sakamakonsa shine gidan aljannatul firdausi Allah muna roƙon ka sanya mu zama tsoron ka Allah sai ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce shin yanzu za mu sanya musulmai su zama ɗaya da mujrimai za mu sanya musulmai wadda suka tsayi akan dokokin Allah suka yi imani da Allah a matsayin ubangiji suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo suka yi imani da dukkanin rukunin imani suka yi yadda da dukkanin rukunin musulunci Allah ya ce shin yanzu kuna tsammanin za mu sanya su su zama ɗaya da mujrimai masu laifi kafirai zai yiwu a ce da musulmi da kafiri da musulmi da mujirimi su zama ɗaya Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me ke gare ku me yasa kuke irin wannan hukuncin al-imam al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama ya kawo bayani a cikin tafsirinsa yana cewa wa kana sanadidu quraishin yarawna wufura hazzihim min ad-dunya wa qillata huzuzil muslimina minha manya-manyan kafiran ƙuraishawa sun kasance suna kallon irin arzikin da Allah ya musu na duniya da irin yadda Allah ya takaita arzikin musulmai idan suka kalli su yadda Allah ya tara musu duniya da kuma irin yadda su kuma musulmai Allah bai tara musu duniya irin yadda ya ba makafirai ba fa idza sami'u bi hadithil akhirati idan suka ji labari aka karanta musu kaza da kaza zai faru ranar lahira wa ma wa'ada Allahu almu'minin da abinda Allah ya yi alkawari wa mu'mine a gidan aljanna qalu sai su ce in sahha annanu wa afu kama yaz'umu muhammadun wa man ma'ahu lam yakun haluna wa haluhum illa mithla ma hiya fi dunya sai su ce in ma ya tabbata in ma ya inganta cewa bayan mun mutu za a tada mu kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke raye cewa wai in mun mutu za a tada mu bayan mutuwarmu suka ce in ma da gaske ne za a tashi to yanayin fa zai koma ne irin yadda ake a duniya ma'ana irin yadda muke sama da su a duniya mun fi su arzikin duniya mun fi su komai haka za a tashi a lahira ba suna ƙasa da mu muna saman su wa in lam yazidu alaina wa illa lam yazidu alaina wa lam yufaddiluna wa aqsa amruhum an yusawuna suka ce in ba haka ba kuma in ba mu zama muna sama da su a lahira ba to za mu zama daidai da su amma dai ba za su wuce ba wai ma'ana shine su kafiran makka idan suka duba suka ga irin arzikin da Allah ya musu na duniya da irin yadda Allah ya buɗa musu duniya suna morar duniya yadda suke so da kuma irin yadda Allah ya takaita arzikin musulmai a duniya to sai su ce in ma da gaske ne za a yi tashin kiyama to fa in an je lahira irin yadda ake a duniyar naka za a kasance a lahira irin yadda muka fi su komai haka a lahiran ma za a ba mu arzikin da ya fi nasu in ma ba a ba mu abin da ya fi nasu ba to za a samu a matsayi ɗaya da su da musulmi da kafiri duka za a ajiye kowa a waje ɗaya shine sai Allah ya ce afa na ja'alul muslimina kal mujrimin yanzu kuna tsammanin cewa za mu sanya musulmai da musulmai su zama ɗaya malakum kaifa tahkumun me ke gare ku ya ku kafirai kuke irin wannan hukuncin ai da musulmi da kafiri ba ɗaya bane da mutumin kirki da mutumin banza ba iri ɗaya bane Allah yana cewa a suratu sad am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati كالمفسدين في الأرض المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله يأتي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض الله يأتي شين ينززيو mudaidaita waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari mu haɗa su masauki ɗaya a lahira masauki ɗaya da maɓarnata am na ja'alul muttaqina kal fujjar ko zai yi mu sanya masu tsoron Allah a ajiye su a masauki ɗaya da fajire Allah ya ce haka zai yi ba zai yi ba malakun kaifa tahkumun afa man kana mu'minan kaman kana fasika Allah ya ce shin yanzu wanda yake mumini zai zama daidai da fasiki Allah ya ce wallahi la yastawu ba za su taba zama ɗaya ba a suratul jafiya yake cewa am hasibal ladina tajrahu sayyiati أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم sa'a ma yahkumun ساء ما يحكمون wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
Allah ya ce am hasibal ladina tatarahu sayyiati shin yanzu wai waɗanda suka tara miyagun ayyuka suna tsammanin an naj'alahu kal ladina amanu wa amilus salihati musanya su daidai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sawa'an mahyahum wa mamatuhum mu daidaita musu rayuwarsu ta duniya su yi rayuwa iri ɗaya mutuwarsu ma ta zama iri ɗaya su rayu a duniya da mutumin kirki da mutumin banza su zama iri ɗaya ai ko wajen mutunci da mutumin kirki da mutumin banza ai ba ɗaya bane ba dai suke ba ba su haɗu ba ballantana kuma bayan an mutu Allah ya ce sa'a ma yahkumun hukuncin da suka yi yayi muni Allah ya ce kai wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah fa ya halicci sammai da kasai ne da gaskiya menene gaskiyan sai ya ce walitujza kullu nafsin bima kasabat gaskiyar da ta sa Allah ya halicci sammai da kasai shine kowace rai a saka mata da irin aikin da ta aikata wanda ya mummunan aiki ya ga mummunan sakamako wanda ya ga kyakkyawan aiki ya ga kyakkyawan sakamako wa hum la yuzlamun ba za a zalunci kowa ba ba wanda Allah zai zalunce shi daga wanda ya mummunan aiki ya dauka cewa wai da shi da wanda ya kyakkyawa duk masaukinsu ɗaya a lahira Allah ya ce hukuncin yayi muni malakun kaifa tahkumu me ke gare ku ke irin wannan hukuncin ai Allah bai zalunci Allah bai zalunci wanda ya aikata mai kyau zai ga mai kyau wanda ya aikata mara kyau fa zai ga mara kyau wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kowa zai ga aikinsa kowa za a nuna masa aikinsa wanda ya yi kyawawan ayyuka zai gani wanda ya yi miyagun ayyuka zai gani Eh, kuma tun anan duniya tun a nan duniya ba a taba samun wadda ya zama mutumin kirki kuma Allah ya wulakanta shi ba ba a taba samu ba in dai kai alkhairi wallahi za ka rabauta in kaga ka tozarta ka wulakanta to kafin ka tozarta ka wulakanta ka yi sharri amma in dai ka yi alkhairi ka gamu da jarabawar rayuwa ka gamu da jarabawar mutane ka gamu da matsaloli ka gamu da kai tuntube a can kai tuntube a can karshe wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah yana ga masu tsoron Allah ne duk wanda koyi aikata alkhairi wallahi zai ga alkhairi shi yasa Allah yake cewa suratul hajji ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujjada ma'ana ku zama masu kula da sallah wa'budu rabbakum Allah ya ce ku bauta ma ubangijinku sai ce waf'alul khaira ku aikata alkhairi in kun yi alkhairi la'allakum tuflihun za ku rabauta haka kenan wayannan ayoyin suna nuna mana ya ku yan uwa da mutumin kirki da mutumin banza wallahi ba za su zama ɗaya ba ba kuma iri ɗaya ba ne ba za su taba zama iri ɗaya ba yanzu ko a nan duniya idan ka kalli taron mutanen kirki alaran momi kalli taronsu yau in za su haɗu waje ɗaya kana kallon yadda suke sai sun baka sha'awa amma kalli da zai yan wiwi ka kalle su za ka yi sha'awansu za ka yi burin ka zama irinsu kaga kenan tun a nan duniya akwai mene akwai bambanci akwai bambanci ba iri ɗaya ba ne ballantana kuma an je lahira allah ka samu dace allah ya ce amlakum kitabun fihi tadrusun allah ya ce shin ko kuna da wani littafi ne wadda a ciki kuke karanta cewa wai da mai sabon allah da mai biyayya ma allah wai matsayinsu ɗaya da kafiri da musulmi a lahira wai matsayinsu ɗaya allah ya ce a wani littafi wa karanta wannan karatu kaga fa su abinda suka hukunta wato munin shi ya kai muni wai ma'ana abinda suke cewa shine wai idan ma kafiri bai fi musulmi matsayi a wajen allah ba to musulmi ba zai fi kafiri ba daga asalin matakin farkon da suke sawa shine su kafirai suna gaba da musulmai muna fahimta ko suna gaba da musulmai to in ba ba su samu sama da musulmai ba to ne masaukinsu daya suna jere da musulmai kago wannan hukunci ne na zalunci wannan hukuncin bai yi ba da aka Allah ya ce amlakum kitabun fihi tadrusun Allah ya ce shin ko kuna da wani littafi ne wadda a cikin wannan littafin cewa da littafin ya sauko ne daga wajen Allah cewa kuna karantawa a cikin wannan littafin inna lakum fihi lama takhayyarun kuna karantawa wai a cikin littafin cewa kuna da abin da kuke zaba abin da kuka so shi zai faru ma'ana akwai wani sako da ya zo muku daga wajen Allah ko wani littafi da ya zo muku daga wajen Allah cewa inna lakum fihi lama takhayyaru wai cewa duk abin da kuka zaba shine abin da zai faru kun zaɓi cewa da musulmi da kafiri su zama ɗaya ko ma kafiri ya zama sama da musulmi akwai wani littafi ko wani sako da Allah ya turo muku cewa ku zaɓa abin da kuke so shine zai wakana Allah ya ce kuna da wannan ne am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyaru Allah madaukakin sarki ya ce am lakum haka ne ko am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyama Allah ya ce shin ko kuna da wani alkawari ne a wajenmu mai karfi wadda zai tabbata ranar tashin alkiyama cewa inna lakum lama tahkumun cewa wai kuna da abin da ku hukunta ko mun yi alkawari da ku ne kan cewa wai ku ku zaɓi abin da kuke so ya faru ran tashin kiyama Allah ya ce mun yi wannan alkawarin da ku ne ba wanda Allah ya wani alkawarin da shi su kafirai yahudawa da nasara suka bugi kirji suka ce aljannar ma ba wanda zai shiga in ba ba yahude ba ko ba nasari wa qalu lan yadkhul aljannata illa قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى tilka amaniyuhum تلك أمانيهم
mm.
قل هاتوا برهانكم إن
فلا من أسلم وجهه لله فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه مم.
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce wa qalu lan yadkhulul jannata suka ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan yahudawa suka ce ba wanda zai shiga aljanna in ba ba yahudi ba au nasara su ma nasara suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari ma'ana yahudawa suka ce aljanna ta suke su kadai su yahudawa nasara suka ce aljanna ta suke su kadai su nasara Allah ya ce tilka amaniyu wannan burace buracen su ne kawai amma sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce in kun isa ku kawo hujja ku kawo dalili daga Allah cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari Allah sai ya ce bala ba haka lamarin yake ba waye zai shiga aljanna man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wanda ya sallama wuyansa ga Allah ya sallama fuskansa ga ubangiji ya mika wuya yayi imani da Allah ya kyautata ayyuka falahu ajruhu inda rabbih to yana da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsorata ta da su kuma ba bakin ciki ma'ana Allah yana nuna musu cewa ku da ku ba mu kanku aljanna ba daga nan take ba wane ne zai samu aljanna shine wanda ya imani ya aiki nagari kai Allah ya ce ku ma karan kanku musulmai wai burin ku shiga aljanna ba shi zai shigar da ku aljanna ba abinda zai kai ku aljanna shine aiki laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا man ya'mal min ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Allah ta'ala yake cewa laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab Allah ya ce ba wai burace buracen ku bane ko burace buracen ahlul kitab ba shike kai ku aljanna ba mecece kaidar Allah ya ce man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya mara kyau Allah ya ce wallahi zai ga mara kyau duk wanda yayi ba daidai ba ka tsammaci ganin ba daidai ba in ka ga baka ga ba daidai ba kawai baka yi ba daidai bane in kana so ka ga daidai Allah ya ce to kai daidai man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai sama wani koma bayan Allah wanda zai zama masa mataimaki ko majibanci ba Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka na gari min zakarin aw unza namiji ne shi ko mace wa huwa mu'min yana mai imani fa ulaika yadkhulul aljanna Allah ya ce waɗannan za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira sannan ba za a zalunce su ko daidai da ledan nan da ke jikin kwallon dabino ba almuhim shine Allah yana so ya nuna musu cewa burin da kuke da shi cewa wai in an je lahira ku ne a sama ba shi bane abin da yake tabbas dahir a lahira shine aiki aiki wanda yake ce ka'idar lahira duk wanda kaga ya sha ya tsallake wallahi ba abin da ya tsallakar da shi in ba aiki ba aiki tsakaninka da Allah ka lale aiki a sake ka kauce wannan ita ce ka'idar lahira wa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda ya bari aikin sa yayi baya da shi to dangantakar sa da cewa na san wane na san wane ba za ta tsina na mishi komai ba eh da ka ita lahira ba kalan Najeriya bace a Najeriya ce in ka je za a ce wa ya turo ka ita lahira ne ka zo da shi ake tambaya eh a lahira ba wa ya turo ka a najeriya ne duk kyan takaddunka in ka mika sai a ce to kai kan din waye waye turo ka amma lahira fa kana zuwa da a ce to ustazu lali aiki ka bayar aiki ne kawai aikin ka shi zai tseratar da kai sallolinka azumin mukanka sadakokinka ibadanka biyayyarka ga allah nisantar sabon Allahnka da duk abubuwan da kai na aikin alheri waɗannan su ne silan tsiranka a lahira ba ruwan Allah da kai dan waye shi waye din da kake ɗansa ba Allah ne mai da shi waye ba to wanda Allah ya mai da shi waye to ina ruwan Allah da shi cewa kai kai dan gidan waye ko kai kana da alaka da wani duk wannan bata shafi ubangiji ba abinda ubangiji ya sani kawai shine aiki la tanfuzuna illa bisultan ba da ka tsira ba sai da aiki sai da aiki Allah ka samu ta ce haka Allah ta'ala ya ce salhum Allah ya ce tambaye su ayyuhum bi zalika za'im wane ne a cikin su yake garantu na cewa wai an yi alkawari da Allah cewa in sun je lahira su kafirai mushrikai suna sama da musulmai wannan ita ce irin maganar da wani daga cikin kafirai ya zo ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce wa annabi sallallahu alaihi sallama in an je lahira ma yadda yake a duniya haka za a gama a lahira zai taho da yawan dukiya da 'ya'ya a lahira zai zo da kuɗi Allah ya ce a afara aitin ladi ka fara bi ayatina madaukakin sarki ya ce a fara'aitar ladi ka fara bi ayatina Allah ce shin kaga wannan wanda ya kafirce mu ayoyinmu wa qala sannan ya ce wai la'utayen na malam wa walada ya ce a lahira ma za a ban dukiya da 'ya'ya zan zo da su gaban Allah da kashin kiyama Allah ya ce tambaye shi mana abtala al ghaiba shin ya leko gaibu ne ya ga an tada alkiyaman gashi da 'ya'ya gashi da dukiya amitta kaza inda rahmani ahada ko kuma sun yi alkoli da Allah ne Allah ya ce kalla ina sanattu ma ya ƙulu duk abin da yake faɗin nan Allah ya ce wallahi za mu rubuta shi wani muddu lahu min al'azabi madda Allah ya ce za mu ɗanɗana masa azaba mai tsayi wani rithu ma ya ƙulu Allah ya ce za mu gadar masa da abin da yake faɗi sannan kuma ya sani wa ya tina falda in ya tashi zuwa lahira Allah ya ce zai zo shi kaɗai ne zai zo shi kaɗai ne daka dukiyarka da 'ya'yanka da matsayin da kake da shi a duniya ba shi ke bayanin wane ne kai a lahira ba to shi yasa Allah ya ce salhum tambaye su ayyuhum bi zalika za'im wane ne zai zama musu garanto anan wannan ita ce maganar Abdullahi ibn Abbas yace az-za'im bi ma'ana al-kafil Hassan al-Basri yace az-za'im shine ar-rasul wani manzo Allah ya aiko musu da wannan sakon cewa wai in an je lahira za a ba su matsayi da dukiya sama da yadda aka ba musulmai kamar yadda suka samu a nan duniya Allah ya ce to ka tambaye su wane ne manzan da ya kawo musu wannan sakon wani annabi aka ba mu wannan sakon ya kawo musu wannan shine a maganan wasu daga cikin malamai a ibnu kaisani yake cewa az-za'im huna al-qa'imu bil hujjati wad da'wa Allah ya ce to ka tambaye su wane ne yake da hujja akan wannan magana wannan korafin da kuka yi waye yake da hujja akai waye fara dago maganar ina hujjan da yake da ita cewa in an je lahira ku kafirai za a ba ku sama da abin da aka ba wa musulmai kuma yanzu tambaya anan ita ce shi kafiri ai da zallan duniya ya yadda haka ne ko baka ba shi kafiri ya yadda da zallan duniya ne bai yadda da lahira ba mu musulmai mu ne muka yi imani da lahira to ko da a babin hankali ai bai kamata a ce wadda ya yi imani da lahira in an je lahiran kuma yana kasan wadda bai yi imani da lahira ba wadda bai yi imani da lahira ba kan an je lahira wai mai matsayinsa Allah ya ce bal kadzabu bis sa'a bal kadzabu bis sa'a wa a'tadna liman Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a Allah ya ce alkiyama ma sun kareta ta Allah sai ya ce to wa a'tadina liman kazzaba bis sa'ati sa'ira duk wanda ya kare ta tashin kiyama to kar ma yayi tsammanin an je kiyama zai samu wani abu Allah ya ce masa tanadin wutan sa'ira to abinda su suka dauka shine wai irin matsayin da suke akai a nan duniya wai in an je lahira ma kalan matsayin da Allah zai ba su kenan ba su fahimci mecece kiyama ba me Allah ya fadi a farkon suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a إذا وقعت الواقعة mm.
ليس لوقعتها كاذبة mm.
خافضة رافعة Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a Allah ya ce idan mai aukuwa ta auku me kenan tashin alkiyama sai Allah ya ce laysa li waqa'atiha kadhiba ran da alkiyaman nan ta tsaya to babu kuma wanda zai kada ta kiyaman saboda kiyama ai ta bayyana ka ta tatsayi duk mai karyatawa ma dole zai yi imani sai Allah ya ce ita siffar kiyama ita ce khafidatun akwai waɗanda a duniya manya ne su amma in an je kiyama za su yi ƙasa rafi'a akwai waɗanda a duniya kuma ƙasƙantattu ne su in an je lahira kuma za su yi sama saboda haka alƙiyama tana sauko da wani daga sama ta yi ƙasa da shi wani kuma yana daga ƙasa ta yi sama da shi daga tsammanin cewa wai dukiyar da muke da ita ko ɗaya ko wani abu makamancin haka shine irin yadda muke a duniya haka kuma za a bamu a lahira Allah ya ce wannan hukuncin yayi muni wama amwalukum wala auladukum وما billati tuqarribukum أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى mm.
إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا Mm.
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في ayatina والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب أولئك في العذاب محضرون. أولئك أولئك في العذاب
أولئك في العذاب محضرون jazakumullahu khaira Allah ta'ala yake cewa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ya ce da 'ya'yanku da dukiyoyinku ba su ke matsar da ku kusa da mu ba ba su ke ba ku matsayi a wajen mu ba me ke sa a samu matsayi a wajen Allah Allah ya ce illa man amana wa amila salihan abinda ke baka matsayi a wajen Allah shine imaninka da aiki na gari imani da aiki na gari amma yawan dukiya da yawan yaya Allah ya ce wannan bai kara maka matsayi komai a wajena Allah ya ce to waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu suna da sakamako ninkin baninki saboda ayyukan da suka aikata wa hum fil ghurfati aminun kuma suna cikin dakura da gidaje a gidan aljanna cikin aminci walladhina yas'auna fi ayatina mu'ajizin waɗanda suke kai komo domin su batar da mutane da kan ayoyinmu Allah ya ce gajiyayyu ne su ba za su iya ba amma su sani an je lahira ula'ika fil azabi muhtarun za a halatto da su cikin azabar Allah saboda haka kaga alkiyama tana tsayawa za a rabu kafirai za su yi wuta musulmai kuma za su yi aljanna wa yau mata ƙumu sa'atu yau ma izin ya tafarraku Allah ya ce ran da alkiyama ta tsaya ranan za a yi hannun riga fa amma allazina amanu wa amilu salihati fa hum fi rawdatin yuhbarun waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari suna cikin dausayi na gidan aljanna ana girmama su wa amma allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun waɗanda suka kafulce suka ƙaryata ayoyinmu da haɗuwa da ranar lahira Allah ya ce to su waɗannan za a halatta da su cikin azaba da haka ashe kenan Allah na nuna mana har abada musulmi da kafiri ba za su zama ɗaya ba har abada a duniya ba ɗaya suke ba sannan kuma a lahira ma wallahi ba ɗaya suke ba ba za su zama ɗaya ba Allah ya ci gaba da cewa am lahum shuraka Allah ya ce shin ko suna da ababen tarayya ne wadda za su tsaya musu ran tashin alkiyama falyatu bi shurakaihim to su zo da ababen tarayyansu in kanu sadiqin inda gaske suke yi wannan abin da suka faɗin inda gaske ne Allah ya ce to su kawo abokan tarayyarsu su tawo da su yaushe Allah ya ce yau mai yukshafu an sake ranan da za a yaye kauri ran tashin alkiyama kenan ma'ana shine wannan abin da kuke korafi cewa wai in an je lahira za a ba ku sama da abin da aka ba wa musulmai ko kuma ku zama matsayi ɗaya da su Allah ya ce shin kuna da abokan tarayya ne ma ubangiji wanda za su tsaya muku akan cewa dole dole sai an ba ku abin da kuke so to inda gaske ne akwai su toran tashin alkiyama ku to da su ku nuna su magani falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin su tawo da ababen tarayyar su su nuna su magani su nuna su magani wannan fa shine daidai da tunanin wadda wai yake tsammanin cewa wai za a je lahira ran tashin alkiyama wai wani ya kama hannunsa ya wuce da shi aljanna ba tare da an masa hisabi ba ko ba ma tare da Allah ya sani ba wannan abin da kake tunanin baka kama gaskiya ba na kama gaskiya ba dan wani kawai ya sha kunin sa ya ce wai an zo lahira wai zai su mogulin da kai ya wuce da kai aljanna ko ya dauka aljannan ba lahiran bakin bodan Najeriya ne uku wannan ba daidai ba ne balantana har wani ya raya maka cewa wai zai zo ranar alkiyama da babbar riga mai aljihu dubu saba'in eh ni ba abin da nake so na gani a duniya kamar telin da zai dinka wannan rigar ni na fi son ganin telin da zai dinka rigar sama da ma rigar aljihu dubu saba'in kowane aljihu yana daukan mutum dubu saba'in to dubu saba'in so dubu saba'in kan tsakani da Allah in muka samu mai irin wannan rigan a lahira a jihar Bauchi duk mun wuce duk mun wuce dubu saba'in so dubu saba'in miliyan nawa ai duk mun wuce ai amma saboda daga jin wannan kai ma ya kasan tatsuniya ce tatsuniya ce wallahi shafa labari shuni in zaka kama aiki imani da aiki ka zage dantse kai imani da aiki shi karan kanshi shehin an je lahira wallahi nafsi nafsi yake yi nafsi-nafsi yake yi da ka ce maka ga annabawan Allah dukansu ulul azmi minar rusuli suna nafsi-nafsi da ce maka wai ga wannan shi kuma wai zai zo ya wuce da kai wai bi ma'ana wannan shi a wajen Allah ya fi sauran annabawa matsayi ya fi sauran annabawa matsayi a wajen Allah Allah ka kiyaye da ka Allah ya ce to falyatu bi shirakayim in kanu sadiqin ku tawo da su in kun isa to sai Allah ya ce yawma yukshafu an saq menene ma'anan yawma yukshafu an saq jumhurin malamai na ƙira'a suna karantawa da yawma yukshafu an saqin ubayyu bin ka'ab da abdullahi ibn abbasin suna karanta ta da cewa yawma takshifu an saqin yawma takshifu an saqin sannan wasu daga cikin malamai kamar ibnu mas'udin cikin sahabbai da imamu dhahak suna karantawa da yawma nakshifu an saq almuhim shine Allah yana cewa yawma yukshafu an saqin ranan da za a yayi kauri menene ma'anin za a yayi kauri malamai sun tattauna akan me Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa yawma yukshafu an saq wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan yawma yukshafu an saqin shine ranan da za a yayi al'amarin kiyama kowa ya gani لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد da kana cikin gafala ne game da tashin alkiyama yau kuma yanan da yake idonka ka kasa ganin gaskiya ka kasa ganin kiyama an yaye maka shi yau ganin kana da kaifi ga kaga kiyama to wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine ma'anan yau mai yukshafu an sa ranan da Allah madaukakin sarki zai wato ainihin yaye alkiyama a ganta gatanan ayanan ganan alkiyaman nan an tashe ta wasu daga cikin malamai suka ce yawma yukshafu an saqin abinda ake nufi da yawma yukshafu an saq shine yawma yukshafu an shiddati ranan da za a yayi wato tsanani domin larabawa suna amfani da lafazin saq domin yayi ishara zuwa ga tsanani da ake ciki kamar yadda wanda daga cikin wato mawaka yake cewa waqamat alharbu bina ala saqin mana yakin ya zo mana cikin tsanani yasi ala saƙin ai ala shiddatin yakin ya zo da tsanani da kyar muka sha to shine suka ce yawma yukshafu an saqin ranan da za a yaye wahala duk wani bala'i da duk wata masifa da duk wani tsanani da ka gani a duniya to kaɗan ne in an je ran tashin alkiyama za ka ga babban bala'i eh shi yasa Allah yake kiran alkiyama da at-tammatul kubra ba ka san masifa ba ka san bala'i ba to ita alkiyama uwar masifu ce ita duk wata masifa ɗaya ce a gaban tashin kiyama ba za ka gane kana cikin bala'i da masifa ba sai ran da aka yi tashin kiyama shi yasa Allah ya kira ta da alqari'a mai kwankwas mai kwankwasa zuciya mai dukan zuciya alqari'a to shine wasu daga cikin malamai suka ce ai ma'anan yawma yukshafu an saq ai yawma yukshafu an amrin shadidin ranan da za a yayi wani al'amari mai tsanani ta bayyana a gaban Allah kowa gashi nan ya tashi a gaban Allah dan tashin alkiyama wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan yau mai yukshafu an saƙin shi ne ranar da allah maɗaukakin sarki zai yaye ƙaurinsa wannan kuma babi ne na aƙida cewa allah maɗaukakin sarki yana da ƙauri tambayar ita ce yaya ƙaurin yake ba wanda ya sani amma allah yana da shi eh yana da shi me yasa saboda ga aya nan yau mai yukshafu an saƙin manzo allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar mana a cikin hadisi wadda hadisi ne mai tsayi wanda imamul bukhari da muslim suka rubuto daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah shi kada yadda a gare shi yayi mana bayanin cewa ran tashin alkiyama zai wato Allah madaukakin sarki zai yaye kaurinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi dan umar Allah ya kada yadda a gare shi yana karanta faɗin Allah ta'ala yau mai kumun nasu lirabbil alamin randa mutane za su tsaya a gaba ga ubangijin talikai yake cewa idan an tashi alkiyama mutane za su tsaya a gaban allah ran tashin alkiyama na tsawon shekara arba'in za su yi zufa har zufan ya shanye su ya mamaye su ba wadda allah zai yi masa magana na tsawon shekara arba'in sannan sai wani mai kira sai ya kira ya ce ya ku mutanen duniya baki daya ubangijinku ya muku adalci a duniya duk abin da kuke bukata allah ya muku ya halicce ku ya ba ku sura mai kyau ya azurta ku sannan wasu daga cikinku suka koma kuma suna bauta ma wani wadda ba allah da ya muku waɗannan abubuwan ba suka koma suna bauta ma wani koma bayan allah saboda haka kowa daga cikinku ya bi abin da yake bauta masa abin da ka bauta mishi a duniyan nan ka bi shi daga kowa masu bautan gumaka masu bautan annabawa masu bautan shehunai masu bautan mala'iku masu bautan duwatsu duk wanda ya san ya bauta man wani abu koma bayan Allah to ya bi wannan abin ya bi shi ma'ana waɗanda suke bautan wani abu koma bayan ubangiji to su bi waɗannan abubuwan da suka bauta musu don su samu sakamako a wajensu daga kowa sai ya rike abin da yake bauta mawa duk wanda ka zo ka rike shi sai ce kai ka fabin layi shahidan bai na wa bai na kum in kunna an ibadati kum na kafilin cewa wallahi Allah ma ya sani cewa mu ba mu san kuna yi ba mu ba mu muka saku ba ba ruwan mu da ku eh kowa yana kokarin ture ma kansa masifar cewa ba shi yayi ba shi ba ba shi ya saka ba bai saka bauta masa ba to wasu daga cikin mutane musulmai za su tsaya a wannan fili na alkiyama sai a ce da su shin ba ku ga kowa ya bi abin da yake bauta masa ba kuma ku bi abin da kuke bauta mawa ba sai su ce a a mu muna nan sai ubangijinmu ya zo don duk ababen da aka bi sun nan mu ba mu ga ubangijin ba a cikinsu ba wadda muka bauta mu a cikinsu mun bauta mu ubangijinmu ne sai a tambaye su shin idan kun ga ubangijin kun za ku gane shi ce kwarai kuwa ta yaya kun taba ganin shi ne a a yaya za ku gane shi ne ya yi mana bayanin kansa a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan umar ya ce sai ubangiji ya bayyana musu yana dariya sai kowa sai ya faɗi ya yi sujjada to wannan bayyanan da ubangijin ya yi shi ne malamai suka ce wannan shi ne yau mai yukshafu an saƙa ranar da za a yaye kauri ran da ubangiji zai yaye kauri ya yaye shamaki kuma da ke tsakaninsa da bayinsa musulmai su ganshi to lokacin da ubangiji ya bayyana duk wani musulmin kirki mai sallah a duniya sai ya faɗi ya sujada saura kuma munafukai su kuma suna tsaye sun yunkura za su yi sujadan sai su samu bayansu a sandare yadda ka san bango shine wayu da auna ila sujudi fala yastati'u za a kira su a ce ku faɗi ku yi sujada amma ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla idanunsu suna cike da kaskanci sun kaskantar da kai a gaba ga Allah sannan kaskanci da wulakanci da tozalci ya lullube su me ya ja musu wannan Allah ya ce wa qad kanu auna ila sujud saboda sun kasance a duniya ana kiransu su zo su yi sujjada su bauta ma Allah suna jin ana kiran sallah wa hum salimun lafiyansu kalau suke fitowa sallah lafiyansu kalau amma ba za su fito a yi sallah da su ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi musu wannan ukubar sai ya zamana cewa ba za su samu daman da za su yi sujjada ba a ranar tashin alkiyama saboda haka wannan yana nuna mana a ka'idar ubangiji ita ce duk wanda yake son tsira a duniyarsa yake son tsira a lahira to daga cin abin da zai kula da su a rayuwarsa dole ya kula da sallah duk wanda yake sakaci da sallah yake wasa da sallah to zai gamu da basifa zai gamu da bala'i ba za ka gane wannan ba sai ranar da aka zo don tashin alkiyama kowa ya faɗi ya yi ma Allah sujjada kai bayan ka ta sandare kana so ka yi sujjada amma ba dama saboda me a duniya kana jin ana hayya ala sala hayya ala fala amma baka fitowa wannan yana nuna mana illar rashin yin sallah jama'a mu duba duk irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi na himmatu sauran iris wata rana in an zo sallah in sa ladan ya tada sallah in ce ma wani ya shiga gaba ya ja sallah a madadina in tara wata tawagar mutane mu je mu ɗauko bakin wuta mu bi duk gidan waɗanda ba sa fitowa sallah mu kona gidajensu da su da gidajen duka mu kona su baki ɗaya amma me yasa manzo Allah bai haka ba saboda ai akwai mata a cikin gidajen su kuma ba dole ne su zo sallan jami'i ba akwai yara kananu wadda sallama ba ta waje ba a kansu ba amma manzo Allah yana so ya nuna maka cewa fa al'amarin ya kai makura ta yadda ya himmatu inda ba dun waɗannan da suke cikin gidajen ba manzo Allah yana nuna maka cewa ya himmatu sauran iris ya yi dokan cewa duk wanda baya fitowa sallah a hada da shi da gidansa a kona shi ashe fa al'amarin ba ƙaramin al'amari bane a ce mutum yana ji ana sallah ba zai yi sallah ba kuma idan har kana so tun a duniya ka zauna lafiya wallahi kar ka yi wasa da sallah duk rashin mutuncin da za ka yi a duniya duk tsiyal da za ka yi a duniya za ta zo da sauƙi in kana sallah za ta zo da sauƙi in kana sallah matukar ba haƙƙin wani kake taɓawa ba duk abin da za ka yi tsakaninka da allah to mai sauƙi ne in kana sallah ga tauhidi ga sallah kar ka yi wasa da sallah dan duk wanda kaga ya tsallake ya tafi aljanna wallahi sai da yi sallah duk wanda gan shi a aljanna wallahi bai shiga aljanna ba sai da aka samu cin ayyukansa akwai sallah duk wanda aka samu matsala a sallarsa ko zai shiga aljanna sai ya bi ta wuta tukunna shi yasa an tambayi yan wuta ma sadaka kun fi sakar me ya shigo da ku wutan sakar tambayansa ta farko qalu lam naku amsansa ta farko kenan lam naku minal musallin za su ce sallah ce ba ma yi ba ma kula da sallah ba mu kula da sallah saboda haka duk wanda yake son zaman lafiya to kada yi wasa da sallah shi yasa malam muhammad aminu shankidi allah ya mishi rahama yake cewa daga cikin alamar da za ta nuna maka cewa yaronka zai yi albarka kuma za ka amfane shi 'yan uwansa su amfane shi a more shi a gidansu a more shi a cikin al'umma shine ya taso akan kula da sallah ya taso akan kula da sallah duk yaron da ya taso akan sakaci da sallah to shi karan kanshi na farko bai da albarka tukunna na farko kenan na farko shi karan kanshi ba shi da albarka ba zai amfani kanshi ba ballantana ku iyayensa ku amfane shi ballantana kuma sauran al'umma su amfane shi musamman akwai matsaloli da yawa da suke wakana a cikin gidaje birjik wallahi abin da yake jawo matsalolin shine rashin kula da sallah rashin kula da sallah ba na mantawa akwai wata mata baiwar Allah yawanci na fito da asuba zan tafi masallaci sai in ganda ta fito kobar gida da yaranta guda biyu maza ta haska musu da toci ta ce Allah ya kiyaye hanya muku albarka ta sake su sai ta ga sun kusa isa kwanan masallaci sai ta koma gida kullum ina gani haka duk sanda lan wuce to wata rana na je wucewa suna tsaye a wajen sai take min sallama tana mun korafi gashi gashi ga irin abin da take yi kullum ita ce mai fitowa ta raka yaran nan masallaci ya ce mata ina babansu ta ce wallahi yana gida yana bacci yanzu haka yana can yana bacci shi uban yana bacci ta ce wallahi sallah ma in za ta yi ba ta yi sai ta yi sallah a cikin uwar ɗaki ba sai dai ta tafi falo za ta dame shi yana bacci za ta dame shi saboda haka shi baya fitowa sallah sannan ta tsaya a cikin ɗakin ma yana tana sallah tana damun shi da ka ‘ya'yanta sai dai ta tashe su ta zo ta tsaya ta haska musu ta ce wallahi mafiya yawa in ta zo na sai ta yi hawaye saboda yadda take ganin wasu iyayen suna rike hannun 'ya'yansu zuwa masallaci amma na ta mijin yana kwance yana bacci yana kwance yana bacci ya ce akwai ranar da ya kawo mata korafi cewa yana samun matsala kaza da kaza kaza da kaza a kasuwansa ta gaya masa cewa daga cikin abin da yake kara maka matsala akwai rashin kula da sallah ya ce mata a sallah kan yana amfani ne a lahira amma batun kasuwa rashin sallah ba ta bata kasuwa wannan fa ba a zamanin jahiliya ba a yanzu ba rashin sallansa ba ta da alaka da kasuwansa ita sallah tana amfani ne a lahira eh ba shakka sallah tana amfani ne a lahira amma tun anan duniya za ka fara ji a jikinka tun anan duniya to duk wanda bayi sallah duk wanda bayi sallah ba zai gane illar ba sai ran da aka ce duk musulmi ya faɗi ya sujjada a gaban Allah ran tashin kiyama bayan sai ya sandare ne laifin Allah ya ce wa qad kanu da aula ila sujudi wa hum salimun a duniya ana kiransa ana ce hayya ala sala hayya ala fala yana ji amma ina yana tsaye lafiyansa lau yana gida yana kwance yana bacci wani ma yana kasuwa yana wane ne amma ba zai tashi je sallah ba ba zai tashi je sallah ba duk abin da kake in an kira sallah ko menene shi komi alherinsa ko karatun qur'ani kake yi ana ce hayya ala sala hayya ala fala samu wajen tsayawa ka rufe alqur'ani nan ka tashi ka je kai sallah samu wajen tsayawa ka rufe qur'anin ka tashi ka je kai sallah ballanta na wani aiki amma jama'a ka duba kaga yau zaka ga Allah ya ji kan mala albani zaria duk wanda yake tare da mala albani zaria yana da shaida akan cewa duk da aka zo kana aiki a makarantarsa ko aikin gini ko wani abu ana sallah kana sama kana buge-buge to kai ga ranar ka gama wani aiki daga wani ranar ka gama aiki akwai wani bidiyonsa da yake yawo da yake cewa wai wasu sun zo makarantar na ana kiran sallah sai ya ji to ai ma albani yake aiki sai ya ci gaba Allah ya ji kan malam ya ce shi ma kan shi albanin dan uban shi an je lahira bai san ya za'i da shi ba Allah ya gafarta wa malam kullum yana yawan maimaita wannan in ka zo kana aiki ka ji an kira sallah ka bar aikin ka sauko ka yi sallah amma yanzu wallahi jama'a za ka ga masallatanmu nan wasu masallatan ana aiki ana sallah masu aiki suna nan suna buge-bugen su wani ma fa sallan sallan juma'a ce sallar juma'a sallar juma'a ana sallah shi yana can gefe yana aiki wai mai hujjanta shine aikin masallaci yake yi sallar ta fi muhimmanci ko ba masallaci za a yi sallah ko ba masallaci za a yi sallah to ballantana kuma ga masallacin nan ana sallah wataƙila wani waje ne a masallacin ake gyara ko na abu makamancin haka haka da kaji an kira sallah ko menene ka ajiye ka sauko ko menene shi amfanin sa ya tashi aiki amfanin shi ya tashi aiki nana aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza hazabahu amrun sallah idan wani al'amari ya rikita shi to sai tashi ya sallah wannan shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama amma mu kuma kaga yanzu idan kana neman lokacin da muke cikin tashin hankali to in lokacin da aka shiga sallah ke kowa yana so a masa sallah yar sharp sharp baya so a bata mai lokaci sallar fa baya so a bata masa lokaci shi yasa idan aka shaidi liman aka shaidi liman da cewa baya jimawa a sallah to za ga matasa masu karfi a jiki sun fincika a masallacin sa saboda me shi wannan yar sharp sharp ne wannan shi yar sharp sharp ne baya bata lokaci bai bata lokaci wai abin da suke so shine a yi sauri a sallame su wallahi akwai wani masallacin da ya tsaya yin sallar la'asar ga time nan ina gani na kiran sallah bai wuce tazarin minti biyar ba da shiga sallar da lokacin da na isa amma wallahi har an yi sallama an watsi har an yi sallama daga time din shiga sallar bai cika minti biyar ba wallahi har an yi sallama an watsi an yi sallama wai a hakan bayan zai wai masu tasbihi da masu hadis sun gama har kowa ya tafi abunsa kasa da minti biyar ina tambayin wani ya ce kuma wallahi in ana sallah a masallacin na har bakin titi sai ga sauran masallatan kuma bai wuce sau ɗaya da wani abu ba saboda shi wannan bai bata lokaci wannan bai bata lokaci akwai wanda ya taɓa faɗa min cewa wai wai ni matsalolin rayuwa ne ba su mun yawa ba shi yasa nake jimawa a sallah wai su da matsalolin rayuwa suka yi musu yawa shi yasa su ba sa san a dinga jimawa a sallah amma ni da yake ba da wata matsala a rayuwa shi yasa nake jimawa a sallah na ce mishi to tsakani da Allah ya matsalolin rayuwa sun maka sallah ai sun maka yawa a rayuwa in an yi sallah shaf shaf ina zaka wajen wa zaka je ka samu mafita ga inda ake samun mafitan nan kace ayi ayi gama shaf shaf kuma zaka je ka tsaya a layin banki kai awa uku kana tsaye ranka bai ɓaci ba duk wannan ba ɓata maka lokaci ba ka manta da matsalolin rayuwar ka kashe kasuwanka na wannan wunin gaba ɗaya don ka je gyaran akawun a banki amma gaban Allah ne shi wannan baka da lokacin da zaka bashi minti sha biyar a sallah haɗa sallolin mu kaf ka gani duka sallolin guda biyar ɗin ka haɗa su kai approximating duka ka ba su awa ɗaya a cikin 24 hours ɗin mu awa ɗaya ne na sallan farilla awa ɗaya ne sallan farilla duk limaman masu jimawa a sallan gaba daya sallan asuban yawanci shafi na ake karantawa wanda ya jima ne karanta shafi biyu balle ɗaya ke sai watakila mai amfani da sunna ta ranar juma'a a karanta suratul sajada da suratul insan amma ba ka ba yawanci sallolinmu ba alamta da kaifa da kulwallawa ake karantawa ba yawanci haka ake sallah kuma wani ne dalili sai ya ce maka aiman za Allah ma ya gawa ma'azu bin jabal cewa karka zan mai koran mutane ka sassauto sallah ka yi wane ne kaiwa yanzu wannan hujja ne na wulaƙanta sallah amma da sallah ba ta da muhimmanci wannan ba hujja ba ce saboda ka jama'a mu kula da sallah sallah ba a bar wasa ba ce duk wanda yake wasa da sallah wallahi zai ga bakin ciki duk wanda yake sakaci da sallah zai ga bakin ciki in ka san ɗabi'arka cikin ɗabi'unka akwai wasa da sallah maza maza ka tuba duk abin da za ka yi ma Allah karka yi shirka karka yi wasa da sallah in ka yi wasa da sallah a duniya ma ba da game kyau ballanta na lahira ko me ka sa a gaba sai ya lalace in kuma ka gaba ka sallah Allah ya buɗa maka to nan kuma bala'in ya fi girma kamar yadda ya buɗa maka fure ne yi kun ji abin da suke faɗi ba cewa a lahira ma su ne a sama saboda Allah ya buɗa musu duniya to in ka ga baka sallah kuma an buɗa maka to matsala fatanin kuke Allah ka samu dace Allah ka yi mana albarka ka ba mu ikon kula da ibadojinmu da sallolinmu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته